بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام لأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi 29 da watan rajab hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da goma da wata na biyu miladiya hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisinmu na umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a daidai wannan lokaci tsakanin sallar magariba zuwa sallar isha a wannan masallacin na darul hadis da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. wanda yau shi ne darasinmu na talatin da tara a jerin darasin da muke gabatarwa a kowane mako. Mun kwana a kan hadisi na ɗari biyu da talatin da tara muna cikin kitabul hajj wanda za mu tashi a kan wannan hadisi na ɗari biyu da talatin da tara. Alhadisu tasi'u wa salasu na ba'adil mi'a, malaci hadisi na ɗari biyu da talatin da tara an urwata bin Zubairu. an samu daga urwa dan zubair dan awwam qala yake cewa su'ila umam su'ila usama bin zaid an tambayi usama dan zaid wa ya tambaya bi ambata ba saboda babu bukatar mu san wanda ya tambaya wa ana jalisun a lokacin da aka yi masa tambayar yace ni ina zaune a wannan wurin ga tambayar da aka yi masa kaifa kana رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع يا النبي الله صلى الله عليه وسلم yake tafiya idan ya gangaro daga Arfa zuwa Muzdalifa ranar tara da watan Zulhijja idan annabin Allah ya tsira tsayuwar Arfa zaya Muzdalifa ya annabin Allah yake tafiya faqala sai yake cewa kana yasirul anaqah manzon Allah ya kasance yana tafiya takaitacciya jama'a mun fahimta idan annabin Allah ya ya gangaro daga Arfa zai Muzdalifa yasiru anaqa yana tafiya takaitacciya fa idza wajada idan kuma ya samu fajwa ya samu dama idan ya samu sarari ya samu hanya nassa sai manzon Allah yayi sauri ya kai da sassauri annabin Allah in ya gangaro daga arfa kadibiyar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da da naci akan sanin yadda manzon Allah ya rayu sabanin mu da muke ta ababi ba mu zamu da yadda manzon Allah yi ba tafiyar annabi tsakanin muzdal arfa zuwa muzdalifa suna da bukatar su saran ya annabin Allah ya saboda kasu je su yi abinda manzon Allah bai yi ba dan kada mutun yayi gaugawa yayi laifi ko kada mutum ya ce yana yana tafiya a hankali ya zaman to yayi laifi to ba su san ya annabin Allah ya rayu jama'a mun fahimta to sai yake ce musu annabin Allah ya kasance in ya taho yana tafiya ne a hankali yana taƙaita tahiyar taƙaitacciya yake baya sauri kuma baya baya jin ne amma idan ya samu dama sarari in ya samu dama wurin tafiya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi yayi sauri a cikin tafiyarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daka wannan yana karantar da mu kinan tafiyar manzon Allah akwai natsuwa tafiyar annabin Allah akwai natsuwa musamman ma in za yi mash'arul haram tunda muzdalifa ana ce mata mash'arul haram kuma ana kiranta da da muzdalifa ina fatan mun fahimta kaga ya tafi ne yana mai wa Allah subhanahu wataala godiya saboda ba karaman nema bace Allah ya nuna maka har ka wuni arfa wallahi ba karaman nema bace a ce ga ka cikin rukunin musulunci rukunin da shi kadai ne Allah ya wajauta cikin rukunin musulunci wanda zaka yi so a rayuwa duk sauran rukunin in ka dauki sallah kusan kullun sai an yi azumi duk shekara sai an yi zakka duk shekara sai an yi amma aikin haji in kai dai a rayuwarka ya wadatar da kai Allah ya datar da mu malamai suka ce daga cikin abin da zamu doka na na wannan hadisi na fa'ida shine Usama dan Zaid yana tafiya bayan manzon Allah yana raka annabi sallallahu alaihi wasallam daga Arfa zawwa zawwa Muzdalifa daka yafi kowa sanye da manzon Allah ya tafi shi yasa kuma in za a yi tambaya ana tambayar ma'abuci abun ne fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma abuta sani in har ba ku sani ba faqidu shay'i la yu'tihi wanda bai da abu bai bayar da shi lafi in zaka tambaya to ka tambaye wanda ya san abun kai kuma ka ji tsoron Allah a matsayinka na dalibin ilimi ko malami mai karantarwa idan aka maka tambaya baka sani ba ce baka sani ba kada ka kuskura ka dora mutum akan kure dan idan ka dora sai ya aiwatar to Allah ba zai kama saboda laifin akan ka yi Allah ya samu wani lafiya abu na biyu jama'a tahiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance yana tafiya ne ba garugawa ba kuma ba mi ba ba yana yana iligas a ciki ba shi bai gaggawa kaga sa kamar wanda aka koro kuma bai tafiya kamar hawawa a kasa an ce an gayyaci hawainiya biki kan tazo ma an ana taron suna kuma tazo ana suna bikin aure aka aka aka aka ganyace ta kanta isa ma har matar da aka je har ta haihu har ta dake ciki har ta haihu da zo tara ana bikin ana bikin suna kaga akwai bata lokaci akai ko to manzon Allah baya haka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to me yasa manzon Allah yake yin haka jama'a shine suka ce kankantar da kai wa Allah annabin Allah mutum ne mai kankantar da kansa da Allah subhanahu wataala kuma ya san da cewa ubangiji yana lura duk abin da yake yi daman daga cikin ladabi wa Allah subhanahu wataala malal jabir wala suka ce mutum ya zamanto mai kaskantar da kansa da Allah sannan kuma mutum ya dinga sanya cewa ubangiji yana bibiyar lamarinsa a rayuwa wannan na daga cikin abin da ke sanya mutum ya ƙara kusanci wa Allah kuma wannan girmamawa ne da manasik ayyukan hajji da Allah subhanahu wataala ya shar'anta muna sannan kuma a wannan ranar ai akwai mutane tunkoso ko akwai mutane tunda duk wanda ya tafi aikin hajji ya tsayo arfa da wannan da daren dole ya kwana a ina ya kwana ya sauka a muzdalifa tun zai kwana kaga shi hanyar akwai tunkoso akai Allah ya datar da mu bada ce babu babu hukumi taqdimir rami wan nahri wal halqi wal ifadati ba'd ba'daha ba'd ala ba'd babi wanda yazo ya karantar da mu hukuncin gabatar da jifar shedan da muke fada da kuma suka mutun ya soke abin sukar sa da ma aske gashin kansa da kuma tawafi al-ifada shine tawafi na ziyara a mutun ya gabatar da wani akan wani a ka'ida sai mutun ya sai mutun ya ya yayi jifa sannan zai je yayi mi ya soke abin soke wasu sannan ya ase gashin kansa sannan ya je ya yi tsawafi na ziyara to sai kuma mutum ya ya soke abin soke wasu tun gabanin bai yi bai yi bai yi jifa ba ko kuma mutum ya aske gashin kansa tun gabanin bai bai yi jifa ba mun bayyana to mi hukuncin sa malaka alhadisul arba'una ba'da al-mi'atayn hadisi na 240 ana abdullahi bin umar ibn amr radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu dan Umar bi afwan Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam waqafa fi hajjatil wada'i annabin Allah ya tsayu amina a hajjin bankwana da yayi mun fada muka ce duka duka aikin manzon Allah a duniya gaba ɗai aikin hajjin sa guda ɗaya ne sallallahu alaihi wasallam yayi umara guda guda nawa guda hudu umara guda hudu aikin hajji guda yayi sallallahu alaihi wasallam to aikin hajjin da yayi shekara bata sake zagayowa ba Allah ya masa wafati shi yake cewa aikin hajjatul wada mun bayyana to annabin Allah da yazo aikin hajjin sa na ƙarshe wanda umara ma ana kiranta aikin hajji a yaran wasu malamai ana kiran umara aikin hajji kamar da ana kiran aikin hajji da kuma umara to duka ma'anar su ziyara ne ya ka dauka ma'ana lughawi ma'ana da da hajja da i'tamara da larabci duka da su ba su zara mun fahimta jayyid to manzo Allah sallallahu ya tsaya amina wace rana kenan ranar sallah tana ranar da yake tsayuwa amina daga muzdalifa mutun zai wayi gari ya ya koma mina ne eh faja'alu yas'alunahu sai sahabbai suka zo suna tambayar manzon Allah ababe da daban-daban kowa ya zo da irin tambayarsa kowa ya zo da irin tambayar da yake shi ne faja'alu yas'alunahu su kasance kowa yana zauwa yana tambayar manzon Allah mas'alar da ta dame sa wannan na nuna cewa ashe tambaya kanta a musulunta da ka'ida duk abin da kake da ishirwarsa shi kake kai kamata kai tambaya a kai ba abin da bai da amfani gare ka ba yanzu misali mutum da bai da kodala wanda bai da kodala ni ya amfani ya tambaye ni sabin zakka na'am shi ba noma ba yayi kuma bai da kuɗi kuma zai ya tambaye kuma malam badan da sabin zakka nawa ne to yayi ni da shi eh kaga ba amfani a wannan tambayar da zai zai tambaye abin da yake amma wanda ke da kuɗi yana tare sun kai ni sabi zai iya tambayawa kaga ya dace da ya tambaya kun bayyana to haka ake son mu zamanto mu ladabtu da tambayoyin mu daga cikin abin da halakar da banu Isra'il yawan tambaya babu aiki yawan tambaya ba aiki ba mun ci an ci abin da tambaya bane a'a in za mu yi tambaya mu dinga tambayar abin da muka sauna da bukatar sa ina fata zaka aure da diyarka sai ka tambaye malam to ya musulunci ya karantar da ayi aure ko kai zaka yi aure ya musulunci ta ayi aure kaga wannan tambaya ta da mi ta da amfani gare ka matarka ta haihu ni musulunci ya shar'anta tambayar tsari ta da muhimmanci zaka je aikin haji ya ake yin aikin haji tambayar ta da zaka shiga kasuwa ka fara kasuwanci ya musulunci kanka kasuwanci ina fatar mun fahimta Allah ya dace da mu to suna tambayar manzon Allah mas'ala daban-daban akan abin da shafi aikin haji fa qala rajulun sai wani mutum daga cikin mutanen sahabbai yace lam ash'ur fa halaqtu qabla an azbah ya ce ya ma'aikin Allah, ban lura ba, ya annabin Allah ban lura ba, sai na aske gashin kaina gabanin na yanke abin hadayana, ban lura ba ko da na asafa, ashe yankan ya kamata na fara yi gabanin gabanin na yi na aske gashin kaina. Yanka ya kamata ya fara yi ko, tuna sai an yi yanka sannan ake ase gashin kai sai ce ya annabin Allah ni ko na asafa ban lura ba ashe na ase gashin kai na gabanin nayi da soki abin sokewa na da yanke abin yanka na qala sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da shi izba wala haraj yanki babu laifi baka da laifi abinda ka yanka ba kai laifi ba wa qala al-akhar sai wani yazo da tambaye sai ce lam ash'ur fa nahartu qabla an armiya yace ya annabin Allah ni ma ban lura ba ban asafa ba kawai sai naga na yanke abun yanka na kuma ashe ban yi jifa ba sai an yi jifa ake yanka ni kuma ban yi jifa ba kuma sai na yanke dabba ta ta hadaya fa qala sai manzo Allah ci irmi wala haraja yanke kawai kika jifa babu laifi tunda ya riga ya yanke ko yanzu ya riga ya yi soke abin sokewarsa kuma gabanin ta kafin a yi ta ake jifa to tunda ya riga sai je ya jifa kawai shikenan ba wani abu da za a yi dama aiki haji ai babu kamli babu ba'adi sallah ce ake wa ake wa kamli da ba'adi shi in kai da ganganci sai ka zub da jini eh in mutun yayi da ganganci aikin haji yazo da abin da ba a sanya shi ba sai da shi sai da shi shijir da jini ko shi azumi nan ka fara sa ko ya zub da jini yanke abin yankewa ko kuma ya ya yayi azumi guda uku akwai wanda zaka yi uku a can ka dawo nan ka yi kai bakwai shi Allah ce tilka asharatun kamila Allah ya datar da mu to sai annabin Allah ya ce masa irmi wala harja je kayi jifar shedan balihi eh fama su ila yawma idin an shay'in rawun hadisi yace ba a tambaye manzon Allah wani abu ba a wannan ranar uddima da aka gabatar da shi aka yi shi lokacin sa bai ba au ukhira ko aka jinkirta abin da ya kamata ai ba a yi shi ba qala illa qala fati adabi yace if al wala haraj je ka aikata babu ne shi ashe idan mutum ya tafi aikin hajji ranar sallah da ya taso kawai sai aka yi masa kulu kaga me ya kamata ya fara jifa kawai sai aka aske masa gashin kai kaga yanzu zai iya tsaya yayi mi ya jifa sa babu laiya babu babu laiya kansa ina fatan mun fahimta ko kuma a'a ya soke abin soke wasu da tasowa kawai sai ya ce ya soke raƙuminsa ko kuma ya soke yanke ragonsa duk da na faɗa na sha faɗa na ce mutum ya dinga tsayawa ya ga abin da in son samu ne mutum ya yanka hadayarsa da kansa in son samu Allah ya taimake ka gaje da ƙasa mai tsarki aka zo hadaya amina to ka yanka da kanka dan wallahi galiban wasu alhazai ba su yin hadaya ba ba sa yi bane a'a suna ba da kuɗin amma ba a yi musu ku fahimta to in son samu kai a nuna maka ragonka ka yanka da kanka ko wajen yanka mi zaka faɗa abinda aka saba faɗa wajen yanka wajen layya shi zaka faɗa bismillah Allahu akbar Allahumma hadha laka Allahumma hadha minka wa laka eh Allah daga gare ka ne kuma na mika shi gare ka kai ka bani kuma na mayar maka da kayanka shikenan kawai Allah ya dace da mu to ba abinda aka tambaye manzon Allah a ranan face annabin Allah ya ce babu babu laifi ina fatar mu fahimta kuma a wannan a ranar sallah mutum wuri guda ne ke jifa tunan wurin jifa guda nawa ne guda uku wuraren da ake jifa shedan guda uku ne akwai al-kubra da ake kira al-aqaba sannan kuma akwai al-wusta kuma akwai as-sughra to ranar sallah in mutum yaje eh zaka zaka fara jifa ne a al-aqaba al-kubra kenan nan ne kawai zaka yi jifa za ka yi jifar tsakuwa guda guda bakwai mutum zai yi jifar tsakuwa guda guda bakwai idan ka ida to tsakuwan nan duka ne ake jefa kuma guda guda ne ake jerwa to wanda ya jefa duka gaba ɗaya fa duka bakon gaba ɗaya ya kurara su wala Allah la take cin shi dan yace ga suke kurara su akwai hadisin da cewa gaba da ake jiwa akwai kuma sai dai nake da suna ma suka ce guda guda ake in ma ka ce ba duka baka laifi ba almuhim dai ka dai ka zo ka yi jifa ne kana jifa a wannan ranar wannan gurin gudun na na uku na harko kenan al-aqaba al-kubra idan ka ida to kawai sai mutun ya taye soke abin abin sokewarsa in ka soke sai ka je ka aske gashin kanka kai kolo ko kuma kai sai sai kai kwafir eh in kai gida sannan kuma sai ka koma maka kaje kai tsawafi na ziyara dan kai kwanaki ba karban ka dakin Ka'aba ina fatar mu fahimta to idan kuma ka ido tsawafi sai kuma ka dawo mina sai ka kwana ranar 1 da sallah da 2 da sallah kuma sai ka je kaujiji fa gida wannan huraren guda uku wanda zamu zo akan su in Allah ya yarda mun bai ci karatun Allah ya dace da mu malai ke cewa babu babu kaifa turma jamratul uqba babi wanda yake karantar da mu yadda ake jifar jamra san jamrat dama sai ka dan fito cikin mina ba cikin garin ba cikin mina sai sai ka dan fito mina to jamrat cikin muka ce guda uku ne ku tuna min da wace da wace muka fada akwai aqba ita ce kubra ko sannan akwai akwai sughra kuma akwai wusta ita wusta ita ce a tsakiya aqba ake farawa sannan kuma alwusta sai kuma as-sughra ina fatar mun fahimta to idan mutun yazo yadda zai jifar aqaba ya ne annabi ya karantar in ka je zaka yi jifa ya zaka yi shine hadisin zai karantar da mu malai ce al-hadisul hadi wal 40 ba'da al 200 hadisi na 241 an abdullah an abdurrahman bin yazid an-nakhai daga abdurrahman dan yazid an-nakhai annahu hajja ma'a bin mas'ud tabbas abdurrahman dan yazid an-nakhai yayi aikin haji tare da abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda fara'ahu sai Abdurrahman ya ga Abdullahi dan Mas'ud yar yarmal jamaratal kubra yana jifar kurin jifa jamara babba bi sab'i hasiyatin da dutse guda bakwai daga yayi jifar dutse guda bakwai a cikin jamara al kubra faja'ala al baita an yasarihi sai ya sanya dakin Ka'aba a hagunsa wa mina an yaminihi ya sanya garin mina a damansa ya tsaya dama da mina hagu da ɗakin ka'aba hakinan jamara tana ina tana tsakiya mun fahimta ko sai ya jefa sun maƙala sai ya ce haza maƙamun lari unzilat alaihi suratul baƙara sallallahu alaihi ya ce haza maƙamun lari unzila unzilat alaihi suratul baqarati yace wannan wurin ne nan ne anan wannan wurin anan ne Allah ya sabkar wa manzon Allah da suratul baqara inji abdullahi dan mas'ud kuma ka san abdullahi dan mas'ud yana cikin wanda manzon Allah yace khudhil qur'ana an arba'in wa min arba'in kurki alqur'ani duk wanda ke son ya karanta alqur'ani to ya je wajen mutum guda hudu su koya masa Qur'ani annabin Allah yace sun iya kai wannan ai duk duniya ba wata takarda da za a bai mutum kwali certificate ko ta shahada da za ta kai wannan ko bakin sa ne manzon Allah yace in kana son ka iya Qur'ani to ka koya wajen mutum guda hudu ai magana ta kare akwai Abdullahi dan Mas'ud wannan yana ga cikin su wannan kai wannan hadisi akwai Mu'azu dan ɗan jabal yana cikin mutum guda hudu sannan kuma akwai abu musal ash'ari yana cikin waɗannan mutanen sai kuma akwai salim maula abi huzaifa waɗannan su ne mutanen da manzon Allah ya ce ai in zaka koyi qur'ani ka koya daga wajen su to abdurrahman abdullahi yana cikin su yace anan ne aka saukan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suratul baqara abin doka a cikin wannan hadisi inji malamai suka ce abu na farin shi da an shar'anta muna mu al'ummar annabin Allah idan muka je aikin hajji ranar sallah babba ranar da ake suka ake layya to mu yi jifa a ina a jamaratul aqba ko kuma al-kubra wuri guda ne sannan kuma an yarmiha bi sab'i hasiyatin ana son mutun ya jifa ne dutse bayan dutse ka jefa dutse bayan dutse wanda wasu malamai suka ce ba laifi a jeho duka duka bakwai kin lokaci guda sai dai wasu daga cikin masu suka ce a'a abinda wannan hadisi ya karantar shine dai bayan daya me kake ma sauki dai bayan daya zaka ka tabbatar da sunna ka jefa dai bayan daya ce haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma da bai ga annabi ma yana yi da ba zai yi ba Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa ya sanya ɗakin Ka'aba hagu gare sa ko ya sanya Mina dama gare sa malamai sun tattauna akan wannan mas'alar to dole ne kai in ka je sai kai haka suka ce a'a a duk inda ka tsaya in ka in dai zaka je abinda ake da buƙatar su jifar ne daga position kinka ta tsayawa ba ta da alaka da wannan abu yadda kai kai ka kyauta ina fatar mun fahimta sannan kuma za mu fahimci cewa Abdullahi dan Mas'ud ya ambaci furin da aka sako manzon Allah sallam mafiya yawan ayoyin cikin suratul baqara saboda in ka lura gaba dai baqara tana tattare da hukuncin hukuncin aikin haji kusan hukuncin hukuncin aikin haji mafiya yawan su suna cikin suratul suna cikin suratul baqara fa idza afattum min arafatin duba baqar bace duka zancan baqar ce ake yi tilka asharatun kamila duka bakara ce ake tarance su zancan hadaya da wace duka bakara ce ina fatar mun fahimta Allah ya datar da mu to to sai babi na gaba shine babul babu fadlil halqi wa jawaz at-taqsir babi da ke na cewa in ka je ka yi da aikin haji bayan kayi jifa ka yanke abin yankanka to kai kolo shine aka fi so yin kolo malam Jabir shine aka fi kauna amma kuma ba laifi dan kayi kwafin kolo shi duk ka aske gashin kanka baki ne kaf kwafin kuma shine ka bar wani gashin ka aske ka bar wani gashin kaje duk shi zamu malanta daga nan zamu fara rezo shi mun bayyana in kai ko yin kolo yafi afdal amma in kai kwafir kuma shi ma ba ne mun bayyana ga hadisi daga manzon Allah صلى الله عليه وسلم التي الحديث الثاني والأربعون بعد المئة حديثنا الريبيو دا أربعين دبيو أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عمر الله يكارى مسيرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبس مأيكين الله يا فدا يتي اللهم ارحم المحلقين يا الله كجكن duk wanda yayi kolo Allah kai masa rahama haka manzo Allah ya faɗa wannan hadisi ingantacce ne bukhari ya fitar da shi muslim ya fitar da shi ibnu hajar ya kasa a cikin fatahul bayt wajen shi ya yi dogon shari'a kai annabi ce allahumma arhamil muhalliqina ya Allah ka jikan ba dan sun musu ba kai musu rahama duk wanda yayi kolo annabi ce Allah kai masa rahama qalu sai suka ce wal muqassirina ya rasul annabi asaka ya da wanda suka yi kwafi suka yi sai sai قال يتي اللهم ارحم المحلقين يتي يا الله كتكن wanda suka yi suka yi kolo kan suka ce wal muqassir ya rasulullah annabi asaka ya hada da wanda suka yi suka yi sai suka yi kafir قال اللهم ارحم اللهم ارحم المحلقين يتي يا الله katikan kai rahama wa duk wanda yayi kolo qalu suka ce wal muqassirin ya rasulullah annabi Allah asaka ya da wanda suka yi sai قال sai ce wal muqassir ya Allah ka cikar su kai sai suka yi kafir daga sai aka ambaci masu kolo so uku sannan aka ambaci masu masu kafir masu saisaye masu yin kafir so daya daga wannan yana cewa ashe yin kolan shine al-afdal kuma shi zamu yi ko insha Allah eh insha Allah shi zamu mun bayyana karatun Allah ya dace da mu a wannan hadisi in ji malamai suka ce ɗaya daga cikin ko yin kolon ko kuma yin saisaye kai kwafir wajibi daga cikin wajibatul hajji a cikin wajiban aikin hajji amma dai a wani miji ka yi kolo ya fi to mace ba ita za ta ɗan kama wani gashin kai ta tara gashin tare sai ta sa sizo ta ɗan cire kaɗan daga ciki ita ma za ta cire mata ma za su cire to wanda tambaya jama'a shi miye hikimar wajen asi gashin kangar Allah miye hikimar in aka ida a aski na'am miye hikimar a asi gashin kai koyi da annabi ya miye hikimar yin wannan ba su da ce hikimar yin kolo ko kuma mutum ya yi sai daga cikin hikimar shi na farin wannan yana cikin sha'air na aikin hajji tambari alama ta aikin hajji sannan kuma akwai alamun nuna kaskantar da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala mun bayyana ta yadda an kare aikin to kuma yanzu duka gashin kanka Allah bai buƙatar gani sai ka gusar da shi baki daya yake mutum ya fito rana tana bugaka da da kuma ba a ba a rihe ba a rihe kai tunda sai wannan a ƙarshe ne kenan ko an zo ƙarshen aikin hajji ne eh ba a ba a sai ba a sai ba a sai gemi kai aka ce a asai kawai kai ne ake asewa ai matsalar asai gemi matsala ce mai girma ba wallahi na karanta fatawar Muhammad Salih Al-Uthaymeen alaihi rahmatullahi ta'ala game da ba ma aski gashin gemen ba da shi wanda yake aski gemen yace abun da yake ci haramun yake ci ba ma wanda ke aski a'a ba masalar wanda ke askewa ba shi wanzamin da ke aske maka wannan kudin in yace ya ci haramun eh ni dai ba za a ji a baki la ba gyara ya huta eh Allah Allah Allah zai baka malam jami'a insha Allah mun fahimta daga taba gashin geme kuskure ne haramu ne a musulunci banza Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam almuhim mun fahimci hikimar yin aske aske aikin haji ko daga shi hikimar shine kawai kowa ya zama to bawa na Allah ka fito soldatin kowa ya fito solda a aikin haji ka kare kenan ko to a lokacin ne kuma jama'a in har ka dace an karba ko mutum zai dawo gaba ɗaya duk wani littafin aikin ka na zirbi an goge sa duk abin da mutum ya aiwatar tsakaninka da Allah Allah ya karkare kamar da ka san an an sanya riga fara cikin ruwan odi jabel da omo ga sabulu kuma dan alji aka murza daga duk daudatin ya zube ko to wallahi almasalul a'la haka Allah yake wanke mutumin da ya aikin haji baki daya mun bayinta Allah ya hore ma kowa ya samu ziyarar ɗakin sa Allah ya dace da mu mallai ce babu tawafil ifadati wal wada babi wanda yazo ya karanta da mu yin tawafi na ifada tawafin ziyara da kuma tawafin bankwana dama aikin haji tawafi guda uku sune manya manya tawaful qudum tawaful ifada da kuma tawaful wada tawaful qudum shine in ka shigo makka ba ai zaka fara raka'a ba duk masallaci a duniya in ka zo abin da kake fara yi nafila ciki amma ɗakin Allah in ka je abu na farin da zaka fara tsawafi zaka ba a yarda ka yi nafila sai kai tsawafi kun bai ba a yarda ba kai nafila sai kai tsawafi shi ne tsawaful qudum ka shigo kenan maka tsawafi na biyu shi ne tsawaful ifada kai lokacin da ka baro makka takwas da watan zulhijja ka zo mina ka kwana ka tafi arfa ka wuni ka dawo muzdalifa ka kwana ka dawo mina da safi kaga kai kwana kuma baka da maka ko kai shaukin dakin Ka'aba wannan komawar da zaka yi ke tawafi ranar sallah shi da tawaful ifada tawafin ziyara kuma wannan rukuni da cikin rukunin aikin haji in ka rasa shi ka ka samu matsala cikin aikin hajin ka tawafi na karshe shi kuma sai in ka sabke ka yi da jifa gaba daya bayan ka ase gashi a asken ka ase kanka kuma sai ka kai su jifa gaba daya kurare guda uku ka soke abin sokewarka ka aske gashin kanka yanzu sai ka je kai dawafi na ƙarshe daga nan kuma sai ka juyo gida kawai mun fahimta wallahu ta'ala eh na barin maka eh naka dawo ka ka ci gaba da shan bakan miya ba ana Aisha radiyallahu anha an samu daga Aisha matar ma'aikin Allah Allah ya kara mata yarda qala take cewa hajajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tace mun yi aikin hajji nan ba aikin hajji bane inji malai suka ce umara ce nace muku ana ce mu umara aikin hajji tace hajjatna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi umara tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa afadna yawman nahar sai muka yi tsawafi ranar ranar sallah ranar da ake suka eh fa halat safiya ɗaya daga cikin matan manzon Allah da ake cewa safiyatu bintu huyayy sai jinin mata da yake zo masa yazo mata sai ta shiga cikin wannan jinin na na haila fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu ar-rajul min ahlihi sai annabi ya buƙaci irin abun da dun mutun yake buƙata wa iyalinsa suka ce wannan kinayatun anil jiba kaga an kare aikin haji tun an riga an an da an asiga shin kai fa an kare da an asiga shin kai an an kare aka yi tsawafi kuma an ƙare da kai wannan tsawafin ka ƙare to sai manzon Allah ya buƙaci yayi mu'amala ta aure da matarsa Safiya fa qultu sai nace ya rasulullah inji Aisha ce ya ma'aikin Allah innaha ha'id ai haf aba Safiya tana cikin jinin haila kaga kuma bai halitta mutun ya kusanci iyalinsa tana mi tana haila fa qala sai ce a habisatuna hiya yanzu safiya za ta tseda muke nan a tunanin manzon Allah ba ta yi tsawafi ba tunda ba a barin makka ba kai tsawafin ƙarshe ba to kuma jinin ya zo mata shi kuma duk aikin haji mace za ta iya yin komi banda tsawafi in tana cikin jinin haila za ta iya zuwa safa da marwa ta yi za ta iya zawwa mina ta yi jifa za ta yi jifa za ta yi yanka za ta aske za ta rage wani gashin kanta duk wani abu da ake yi na aikin hajji za ta yi abu guda aka harinta mata ba ta tsawafi ba ta tsawafi sai annabi ce yanzu za ta tsayar da mu a tunanin manzon Allah ba ta yi tsawafi ba kenan nawi ba ta yi tsawafin na mana ifada ba ta yi tsawafi ba har suka ce ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah innaha qad afadat yawman nahar suka ce ai ta riga ta yi tawafin da tun ranar ranar sallah tun ranar sallah ta je ta tawafin ta qala sai annabi Allah yace ukhruju to ku fito mun fita ai to a gai wa fi lafzin mun bai tsaye mukaddar ko masha Allah wa fi lafzin a wani lafazi qala annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa aqra halqa wannan aqra halqa inda mal suka ce wata addu'a ce irin kai mutum kamar ka ce wani karin magana ce tare da addu'a ina ina ina ma wani abu na na kurji ya same ka misali sai dai abu suka ce ba ana nihin addu'a bace manzon Allah mata sai dai karin magana ce yayi amfani da shi ne a matsayin karin karin magana da aka ce masa tana haila kamar ka ce tsaf ta ja muna aiki sai ce afafat yawman nahar wai ya zancen tsawafi ta yi tsawafi ranar sallah ila sai aka ce na'am eh sai qala sai ce fanfiru fanfiri to da aka fito a mahito shikenan za da kare aikin haji sai bai tsaya maka ba juyawa ya koma ya koma Madina shauki da manzon Allah yake wa garin Madina wallahi ribin Makka ah Makka Makka annabin Allah yana ji da ita amma Madina ta musamman ce gare sa lokacin da aka zo ana raba ganima annabin Allah ya baiwa wasu bai baiwa mutanen Madina ba to aka samu su daga ciki sai dan abun ya dan kasan mutane kadimal jabir annabi ya zama da mutane an samu matsala ba shi da ake ma wahayi kuma dole ne kai masa da'a a matsayin sa na annabi amma kuma duk da haka sai da ya hakura da jama'a sai ka hakura da su dole sai ka hakura eh Allah sallam sai wasu abun ya dan tsaya musu a rai sai ke cewa mutanen Madina ba za ku so ba su tafi da ganima wane ya tafi da kaza ku tafi da wane ya tafi da kaza ku kuma a ce manzon Allah naku ne bai ishe ku ba kawai a ce ku annabin Allah naku ne ai ba karamar daraja ba ce ko an taba tambayar wani malami ya siffanta ya zai sai cikin magabata ya siffanta aljanna ya ce bai da kalimat kalmomin da zai iya abbarawa akan aljanna amma iya abin da ya sani game da aljanna ko cikin aljanna akwai komai saboda manzon Allah yana ciki kun bayyana cikin aljanna yace komai na ciki saboda shugaban halitta yana nan da kuma inda aka ce maka akwai shugaban halitta anan ba karbin majalisi bane Allah ya hada mu da shugaban halitta a aljanna malik ya cewa faqala sai ce fanfiri da ka kuhita ba za mu shi awwala ba mu kara gaba alhadith daga cikin fa'idar wannan hadisi jama'a gurguje cewa tawaful ifada rukuni daga cikin rukunin aikin hajji da mun faɗa muka ce tawaful ifada arkanul hajji guda nawa ne guda hudu aikin hajji na da rukuni guda hudu kuma abinda ake cewa rukuni shine abinda in ka rasa ɗaya daga ciki to aikin hajji ka bai cika ba ba a wasa da kudin nan ba na farin al-ihram mutun ya kulla niyyar aikin hajji daga miqati na biyu mutum yayi abin nan yayi yayi as-sa'yu bayna as-safa wal marwa sa'i tsakanin safa da marwa na uku al-wuquf bi arfa tsayuwa arfa na hudu mutum yayi tawaful ifada wannan tawafin na ziyara na rasalla in ka rasa dai daga cikin wannan hudun to ka shirya biyan wasu kuɗi wata shekara ka je akwai matsala aikin hajjinka mun fahimta Allah ya datar da mu sannan kuma a wani biyu wani na karantar da mu cewa a matsayinka na shugaba ana buƙatar ka tausaya mu da kake shugabanci ta ina za mu fahimci wannan lokacin da aka ce manzo Allah sallam a safiya ta tana cikin hali na jini sai ya dibi ga yanzu al'umma kowa ya ida za ta jayo al'umma ta jira saboda ita sai yake tausaya ma wa'ancan wa'ancan bayin Allah kuma ida masu sifa ta manzon Allah da Allah ya siffanta manzon Allah da shi cewa bil mu'minina raufur rahim sai kuma abu na ƙarshe da za mu fahimta a wannan hadisi cewa awafin bankwana bai zan wajibi akan mace mai haila tuna manzo Allah bai tambaye za tawaful wada ba dan ba shi ake zance ba a'a tawaful ifada shine rukuni tawaful wada na bankwana bai zan wajibi ba idan mace tana cikin haila sai ta sai ta yi shi misali a ce jirgin su zai tashi kuma ita bata yi tawafi ba na bankwana tana cikin jini ala sabil misali sai a ce sha biyar da watan sha shidda da watan zulhijja jirginsu zai taso ita kuma tana jini kwana roka kwana bakwai tun ranar arfata da ke cikin jini kagin yanzu ita ba za ta sai dai a canza mata jirgi ba za ta yi mata tafi dalili saboda ba ta yi tsawafil tsawafil wada ba amma kaddara tana yin tsawafi na na ziyara sai jini ya zo mata to ko ba ta yi tsawafin ban kwana ba tana ta baro maka mun bayyanta dan ba dole bane sai ta yi shi a wannan lokacin take cikin wannan jinin alhadith ar-rabi wal 40 ba'da al-mi'atayn hadisi na 244 ana abdullah bin abbas radiyallahu anhuma qala abdullah dan abbas Allah ya kara masa zake cewa umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khaffafa anil mar'ati al-ha'id umiran nasu an umarci mutane kaga alfil mabniyun liman lam yusamma fa'iluhu ba ambaci wanda yayi umarni ba asalin jumlar amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nasa manzon Allah ya umarci mutane cewa an yakuna akhiru ahadihim bil bait abu na karshe a aikin hajjin su abu na karshe da zaka yi a aikin haji ya zamanto tawafi ne zaka yi abu na karshe da zaka yi tawafi ne kafin kuna idawa za ku zo za ku faro ne alhazanmu ana kai su ne a a Madina jirgin ɗan Niger da ɗan Najeriya Madina ke sauka kuna sauka Madina daga nan kuma ba ku ƙara dawo Madina ba kuna ida aikin haji za a zo za a yi abun nan da ku ai capital ke su me nake da suna riya jidda ake wasu jidda wasu riya da suke tafiya amma galiba an fi kawo mutane jidda kaga daga jidda kenan zaka jira ne sai jirgin ku zai tashi in ba kuma ka zamanto baka shirya ba akwai jidali so tare wani lokaci ana dauka kwanaki da a wannan gurin kafin jirgin ya tashi amma dai abu na ƙarshe da zaka yi kamaro makka shi ya tsawafi sai ce illa annahu sai dai shi annabin Allah khuffifa anil mar'ati ay ya sawwaka ya rangwanta wa mace mai mai haila ba sai ta yi wannan tsawafin ba kaga ashe mace mai haila ba dole bane sai ta yi tsawaful wada tsawaful ifada wajibi ne ta yi tuna na ziyarar sallah ake yin shi ai babbanta masha Allah hadisi na na gaba babu wujubul mubiti bi mina babin da yake karantar da mu wajibcin kwana a mina yaushe ake kwana mina shine ranar takwas da watan zulhijja eh daga can sai a faɗa man ranar takwas kowa mina zai kwana wajibi ne yana da cikin wajibatul hajj nuzul bina wal mubiti biha ka sabka amina a ran nan kuma ka kwana amina kun fahimta ranar takwas da watan zulhijja kowane alhaji so ake ka kwana cikin hema amina kaimaji ne ake bugawa da mu da wata tawar ma in kana da abun nan ka so tawar ma da ba ba ka in kuma ka abun nan ka nemo wani karto ka shinhida ai da mun ba shi da ka tafi ba ibada aka ji so Allah yake na mu kowa ba kowa bane ba duk matsayinka a duniya duk kudin ka duk karatun ka in ka je kaskanta zaka kaskanta gaban Allah subhanahu wataala to wajibi ne kwana a mina mina so mina ana zuwa mina kwana biyu ake ana ana zuwa mina so biyu ake zuwan ta zuwan farin rana ta kusa da watan zulhijja ka kwana a can idan rana ta fito da safe bayan fitowar rana sai kai arfa ka tsayo arfa idan marece ka gangaro ka zo muzdalifa ka kwana a ita idan aka suba ka zo mash'arul haram kai addu'a idan rana ta fito sallah kenan ko sai kuma ka dawo mina kafin fitowar rana fa kafin rana ta fitago sai ka yomina ka zo ka yi jifa sannan kuma ka yanke abun yankan ka amina sannan kuma ka aske sai kuma ka koma ka koma a maka kuma idan ka ida kuma sai ka dawo har yau amina in kai da kuma sai ka koma maka in ka je shi ke da daga ba ka dawo amina ka kare da ita to wannan kwanan muna da cikin wajibatul wajibatul hajj shi ne yake cewa ana abdullahi bin bin umar radiyallahu anhuma hadisi na 245 daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda qala yati ista'adana al-abbas bin abdul muttalib rasulullahi sallam al-abbas dan abdul muttalib wanda yake yaya ne da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin annabin Allah ribi sha'ani na addini ba in aka ce wannan shugaba ne to ko kai ne mahaifinsa wajibi in zaka abu ka nemi izinin sa cikin abubuwa anan wan baban sa ne amma da yake shari'a ce ta Allah kuma shi annabi shine shugaba to sai ya nemi izinin manzon Allah an ya bi ta bi makka cewa yana son ya koma min bakka ya kwana min ajin bi makka ta layaliya layaliya mina kwanakin da ake yi a mina wani kwanakin ake mina ranar sallah ɗaya da sallah biyu da sallah har uku da sallah duk ana mina to wa'annan kwanakin sai ya nemi manzon Allah ya ba sa dama da ya koma maka min ajli siqayatin siqayatihi saboda sha'anin shayar wanda yake yi lokacin kusan an taba lokacin da bi'ir zanzan ta toshi gaba daya rijal zanzan an taba wayar gari a duniya babu ta taro shi ta Allah ya shafar da ita a tarihi wataran abdulmutallib abdulmutallib dai wannan kakan manzon Allah sallam sai mafalkin Allah ya nuna masa inda take so san da ita amma ba sai ina ina ne gurin ba exact sai Allah ya masa yayi mafalki cewa Allah ya umarce sa da ya ya tona wannan rijiyar kafin wannan lokacin shi abdul abdulmutallib sana'arsa shine lokacin aikin hajji yana yin horo-horo gumba da ruwa ka sai kai na raba ma alhazai yana shayar da su kyauta bai bukatar kudarin su kun fahimta aiki sa kenan tuna ai a jahiliya ma ana aikin haji sai dai ba irin yadda ake yi ba a yanzu su aikin hajin jahiliya saboda tsabar tsabar zalunci shugabannin wannan lokacin na jahiliya su in ka zo baka tsawafi da da tufafin da tufafin ka dole sai ka ba da kuɗi masu masu yawan tsiya sannan a baka stufafin da zaka tsawafi in baka da sai dai kai tsawafi tsirara eh tsirara ake tsawafi kuma labbaik Allahu ba yarda ce ake ba wannan nan ta goma kai ce ake to ana ana aikin haji to shi Abdul Muttalib yana kula da da alhazai wajen shahid da su sai Allah ya masa ilhama a mafalki yaga cewa ga inda bi'ir zamzam take kuma yaje ya tuna ta washe gari da ya taso zai tona sai samu matsala da ƴan uwansa shi Abdul Muttalib sai sa matsala da banu hashim ɗiyan hashim yannansa da ƙannansa cewa za su kawo masu cikin wannan ake ce a'a ni Allah ya zaɓa da wannan da ni zan yi kayana sai abin ya kai jayayya sai ce musu don kun ga bana da ɗiya maza ne kuke kuke kuke min irin wannan abun ya ce na yi alwashin duk da Allah ya bani ɗiya maza guda goma ni kuma sai na yanka ɗaya daga cikinsu don godiya wa Allah ba fa musulmi ba ne ba bai musulunta ba amma in Allah ya bashi iya goma to zai yanka ɗaya daga cikinsu a kwana a tashi kuma sai Allah ya ba su iya goma suka ce to abdulmutallib alwashi ka ce in ka samu goma za ka yanka ɗaya kuma Allah ya baka to wanne za a yanka dole ƙuri'a za a yi aka yi ƙuri'a sai aka ɗauko ƙaramin daga ciki waye ƙarami abdullahi wanda ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma duk cikin ɗiyansa ka sai in mutum ya tsufa in mutum ya tsufa sha da yaro da ƙaran ƙarami ɗan amarya ko daga duk gaba ɗaya so wallahi ku lura da tsoyi tsoyi da duk wanda ya tsufa ka gansa da akwai yaro ƙarami shekara biyu ɗan ƙarami dai daga duka soyayyar gaba ɗaya ta kowa da ta matan tasa da ta kowa ya tattara ya kai wannan ya daga kamar ɗan gwal sai daga ga yannan suna ta haushin suna jin haushinsa haka ne wani ma abu sai ce ai shi shi diyansa da diyansa ko kun fahimta Allah ya dace da mu Abdul Abdul Muttalib yana san Abdullah saboda shine karami a cikin su sai ya ce a saki lala suka ce a'a sai dai ka fanshe shi kan ba mu ba tunda aka dauko shi za a yanka yace to ya sa raƙumi goma aka ce to shike dan bara a guda aka sake ƙuri'a tsakanin raƙumi goma da Abdullahi aka ɗauko Abdullahi ya ce ya ƙara goma, ishirin aka ɗauko Abdullahi ya ce talatin, haka yake ta ƙara su su kai raƙumi 100 da yace ya ba da fansar ɗansa da raƙumi 100 aka dauko raƙumi 100 wannan ne Allah ya zata doka diyar musulmi guda in ka kashe musulmi guda ka zubda jinin sa diyar sa raƙumi 100 ne eh bayan ma muna kilga maka kusan miliyan 70 da wani abu a bar su miliyan 70 in mutum misalin a ce duk raƙumi jika 700 in ka kashe musulmi guda to diyar ka diyar sun zaka biya zaka tattara raƙumi na 700 muku misali so 100 kaga 700 so 100 nawa kenan miliyan 70 Allah ya da kaga rayuwar musulmi tana da tsada fa rayuwar mutum ko arni ne tana da tsada ko arni ne tana da tsada balantana musulmi to shi da ya mutu kuma sai ɗansa al'abbas ya riƙe matsayin babansa yana min yana shayar da mutane aikin hajji to shi ne lokacin da aka yi da sai tambayi manzan Allah ya ba shi dama da ya koma maka zan ya cika da shayar da mutane fa'azina lahu sai manzan Allah ya masa izini manzan Allah ya ba shi dama amma kan ba shi ba kowa zai jira ne sai an ƙare gaba ɗaya Allah ya datar da mu ƙara hadisi na 246 ana abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar wan babul jam'i bain al-maghrib wal isha fi muzdalifa ko babin da ke kan da mu a muzdalifa zaka hada sallar magriba da sallar isha ne qala ke cewa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam bain al-maghrib wal isha'i bi jam'i manzon Allah ya hada sallar magriba da sallar isha a muzdalifa saboda ana taruwa me yasa da mata jam duk wanda ya fito daga arfa sai ya zo musdalifa dole ka zo can ka zauna wajibi ne nan za ka zo musdalifa to idan ka zo abinda za ka yi sallaka daman za ka baro arfa ne rana ta kusa faduwa qabla qabla al-ghurub tun gabanin faduwar rana kafin ka iso musdalifa an yi riga an yi sallar magariba isha take shigowa ko sai kai sallar magariba raka'a guda uku da bai taba mata kasar ba a ma magariba kasar sallar isha sai kai kasarun ta ita sai kai raka'a nawa biyu sai ka hada sallar magariba da sallar isha a tare shine ke cewa yace manzon Allah ya hada tsakanin sallar almuru da sallar isha a muzdalifa tace li kulli wahidatin minhumma iqama kowace sallah sai da manzon Allah mata iqama kiran sallah guda akai amma kai iqama nawa iqama biyu kenan ko walam yusabbih bainahuma manzo Allah bai nafila tsakanin su ba duk da manzon Allah baya barin sallar nafila bayan magriba amma a wannan ranar annabi bai nafila ba wala ala ithri wahidatin minhuma ko kuma da ida kowace ya tashi mata nafila manzon Allah bai nafila ba ba sai kai nafila ba kawai iyaka kai sallar magribin ake bukata da isha kuma ka hada su annabi ya hada haka azhar da la'asar arfa zaka bari ne azhar lokacin ta ya ja duk zai hita sai ku sallar azhar idan kuna idawa la'asar ta shiga sai ku sallar la'asar kuma za ku yi raka'a biyu ne duk matafi duk matafi zai raka'a biyu ne kuma babu bambanci a ce wannan a'a shi maka yake ko dan a'a kowa ma in yazo to zai hada ita da manzon Allah ya hada kai hada kai ka huta shikenan kawai Allah ya dace da mu hadisi na kusan ƙarshe cikin babi hadisi na kusan ƙarshe cikin babi shine babul babul muhram babul muhram ya'kulu min saydil halali wanda bai sanya ihrami ba mun faɗa muka cewa cikin mahazurat abinda aka hana mutun yayi a lokacin da yake cikin ihrami yasa wannan farin kyallan to baya farauta haka dai ko mun zano aba duk sun guda tara muka ce duk bai halitta yayi daga ciki tunatarwa ba ka cire akai fa ba za ka cire gashin kanka ba ko na mara ko na hamata ba za ka sa abu wanda aka dinka ba ba za ka shafa tirare ba ba za ka kusanci iyalinka ba ba za ka sumbace ta ba kallo ma na shawa haramun ne kai an hana maka kuma ita sannan kuma mutum ba zai aurar ba kuma ba za a aura masa ba sannan kuma ba za ka yi farauta ba ba za ka cire ciyawa ba wani abu na ciyawa muka ce ba za ka yi ba duk eh ba za ka in ba abu guda hudu ne aka ba da damar mutum ya kashe mun karanta hadisi ayi anan ko muka ce akwai shirwa da hankaka da kusu da kuma kare kunama a wata ruwaya kuma sai aka kawo da kare mai cizo to amma duk wata dabba ba za ta yi farauta ba a harami misalin kuna saman hanya lokacin kusan babu jirgi da raƙuma ake tahowa wasu sa kuma da ƙasa to sai ka tayi misalin ka tafi zaka je aikin haji sai ka ga barewa kuma kuna jin yiwa kai kuma kana cikin ihrami haramun ne ka tafi ta mun fahimta to in aka kaso aka kawo maka fa misalin sai wani shi kaso naman kai sai ya kawo maka to shine hadisin zai mana bayani yace ana abi qatada qatada da radiyallahu anhu anna rasulullah kharaja hajjan manzon Allah ya tafi umara ba aikin haji ba umara ce manzon Allah ya tafi fa kharaju ma'ahu sai sahabbai suka fita da manzon Allah fa sarafa ta'ifatan minhum sai annabi ya raba sahabbai kashi biyu saboda ya ji labarin cewa akwai abokanan gaba suna dafansa a hanya sai raba sahabbai gida guda biyu a umratul hudaybiya da yayi lokacin da yazo aka hana su shiga makka kun bayyana sai manzon Allah sai ya raba sahabbai guda biyu afihim abu qatada ya raba tawaga guda tare da shi guda sai ya ce su kama wata hanya daga cikin waɗannan sahabban akwai abu qatada wa qala sai ce khudhu sahilal bahri ku kama gefen gefen teku ku bi hanya ta gefen teku ku tafi hatta naltaqi har mu hadu a magama ga inda ya kamata mu hadu da ni da ku mu hadu wuri kaza ku ku bi wannan hanyar mu bi wannan hanyar kaga ana karantar da mu dabaran yaki ba a tafiya duka soji gaba ne duka bi hanya guda kuskure ne eh kuskure ne misali ala sabil misali eh sai a ce za an tura mission tiliya sai a ce duk sojojin mu su bi hanyar ta za kuskure ne da ganganci da wawanci da sakarci a yaƙi ba a tafiya gaba ɗaya hanya guda ba ta tile ba za a to ku ku fito tashinta eh sai manzon Allah ya raba sahabbai gida guda biyu saboda jin cewa akwai abu nan gaba to a gurguje sai ce ga inda ya kamata mu hadu fa akhadhu sahil al sai suka kama gefen gefen teku falamman sarafu don su suka tafi ahramu kulluhum dukkan sahabban da ke nan sai suka yi ihrami illa a baƙata da banda abu da kowa sai doki niyyar aikin hajji banda abu da falam yuhrim shi bai doki niyya ba fa bainama hum yasiruna suna saman hanya suna tafe idra aw humur wahshin sai ga wani garge na jakkan daji asan jakin daji ba cikin abin da aka haranta maka ci e jakin daji bai cikin abin da aka haranta wa mutum jakin gida ne yake haramun kaci amma jakin daji kawai zaka fara saka kudiri ta kawunan ku fa hamala abu qatada ta ala humri sai abu qatada ya dauki mashin sa ya faro ci wata wata jaka fa aqara minha atanan sai ya soki wata jaka cikin wayannan jakunan fa nazalna yace sai muka nemi wani huri muka sabka muka zauna muka sabka a wani huri fa akalna min lahamiha sai muka ci naman wannan jakar ta daji ba ba ta gida ba sun makulna sai muka ce ana akulun lahama saidin mu muna dauke da niyyar aikin hajji muna cikin ihrami kuma gashi mun ci naman da aka farauta kuma mu farauta gare mu haramun ci wala hanu mahrumun kuma ga mu muhrimuna muna cikin ihrami fa hamalna ma baqiya sai yace sai muka dauki sauran naman millahamiha abin da ya so daga namar fa adarakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka zo muka irske manzon Allah a matsaya fasa'allahu muna zuwa sun ga tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika game da wannan annabin Allah Abu Qatada ya ga barewa ya ga jaka daji ya farauto ya kashe ta kuma sai aka baka muka zauna muka yi liyafa muka yi walima muka yi bashasha da kanmu annabin Allah kuma ga mu dauko niyya ya hukuncin mu yake fa kala sai manzon Allah yace minkum ahadun amarahu cikin ku akwai wanda yace yace masa ya kamo ya je farauto jakar dajin kun baita aw ashara ilaiha ko kuma nuna masa ga wata jaka can je ka faro to kuna kiwa ga cikin ihrami akwai wanda ya bashi shawaran ko kuma akwai wanda nuna masa qalu suka ce la a'a shine dai ganin da masa ya ga dai yana bukatar nama sai faro to kayinsa qala sai annabi ce fakulu ma baqiya min lamiha naman da ya saura ku ida kayan ku canye wa fi riwayatin a wata riwaya qala annabin Allah yace hal ma'akum minhu shay'un yace akwai ma wani abu da ya saura na naman shi ma ya dauko niyyar aikin haji yace akwai wani abu da ya saura na naman fa qultu nace na'am eh fatanawaltuhu al-adha sai yace sai da mika wa manzon Allah kafa eh fa akala minha shi ma ya more yace daga wannan kafar aw fa akalaha ko kuma muka ce da manzon Allah da ita muka sawo zamu muka bika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ɗaya sura mu ƙara kitabul hajj mu yi da littafin mu yi da kitabul hajj baki daya kuma ina ganin lokaci yayi الحديث الثامن والأربعون بعد المئتين عن الصعب بن الجسامة الليسي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم همارا وحشيا صعب بن جسامة الليسي يا كي كوترنا من جاكي داجي ومن ذن الله صلى الله وهو بالأبواء النبي الله ينا غري da yake tsakanin Makka da Madina au bil waddani an samu shakka abwa ne ko wadda duka wasu garuwa ne a saman hanyar Makka faraddahu alaihi sai manzon Allah ya mayar masa da wannan naman falamma ra'a ma fi wajhihi sai da annabi ya ga kamar an ba annabi kyauta kuma ya manzon Allah ya maido sai ya ga fuskarsa ta canza ka san ba zai ka ba mutum kai mutum alkhairi kuma ki karba kuma musamman ma manzon Allah sahabinsa ya basa kuma ya ki karba ya maido ya karba ya maido masa faqala sai annabin Allah yace lam narudduhu alayka illa anna anna hurum yace ba abin da yasa na mida maka naman ba dan bana so bane ko bana shawar a'a abin da yasa na na kasa cin naman muka mida maka da kayanka saboda muna cikin ihrami mun dauko niyyar aikin hajji to kuma bai kamata mu ci abin da aka fara wuta ba eh duk da wannan mas'ala ce khilafiyya ta ci ko kuma ba za a ci ba amma abin da ke rajihi shine ci wa fi lafdhin li muslim rijal himarin ya kawo manzo Allah kahar jakin daji wa fi lafdhin aw lafzi yace shiqqa himarin rabin jakin ma kawo manzo Allah wa fi lafdin ajaz himarin a wani a wani lafazi ma gaba daya ajaz wani bangare ne aka dauko na jaki aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muna fatan abin da makaranta tun daga farkon littafin har zuwa yanzu Allah ya ya amfanar da mu ya ba mu lada kurakure Allah subhanahu wataala ya yafe mu da haka aikin haji dai in ka tabi abin farauta ba za ka ci ba in an faro to aka maka ba ka sai inda aka yi ba kuma ya halitta gare ka babu laifi Allah ya datar da mu muna karanta wasu da sunayen Allah Al-Hayyu Al-Qayyum da kuma wannan karatun da muka yi duk wanda bai je ba aikin hajji yana fatar ya je Allah ya sare masa kuma Allah ya ba mu iko yin bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته